وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم منا يمشي نأشرين لأخوة رمضان daga makka zuwa madina 1445 daidai da biyu ga watan afrilu shekarar 2024 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke nan ganyen goda saminaka inda muke ci gaba da gabatar da tarjamar ma'anonin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratu al-ma'ida wannan shine zaman mu na 23 din a cikin wannan wata mai albarka Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu a jiya karatu ya karatu har inda muka tsaya akan aya ta 68 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik azwa fadin Allah ta'ala قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس عن القوم الكافرين إن شاء الله تعالى يوم ذا متاشي عند الله سبحانه وتعالى in ci gaba da kawo mana bayani da batu dangane da waɗannan banu Isra'il ne الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله تعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى lalle waɗanda suka yi imani da waɗanda suka yi bi addinin yahudanci su ne wallazi na hadu wasabi'una da kuma sabi'awa wan nasara da kuma waɗanda suke nasara su ne kiristoci wasabi'una haka nan da sabi'awa waɗanda suka yi wasabi'una wan nasara da sabi'awa da nasara man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda yayi imani cikin su da rana ta ƙarshe imani da Allah da rana ta ƙarshe wa amila salihan kuma ya aikata aiki na ƙwarai fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro akan su babu kuma bakin ciki a tare da su waɗannan ayoyi wannan aya tana bayani ne dangane da waɗanda suka bi addinin yahudanci da nasaranci da sabi'anci amma idan muka kalli ayar da kyau akwai inda aka kawo sunan da rufa aka ce innal ladina amanu wal ladina hadu sai aka ce was-sabiuna wanda ya kamata ce wa sabi'ina ina fata an gane akwai takadimi ne da akhiri abinda ake nufi takadirin sa innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir sai sai a ce wasabi'una kadhalika ina fata an gane wannan ma'ana duk wanda suka yi imani da Allah da waɗanda suka bi addinin yahudanci da wanda suke nasara wanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na kwarai su ma sabi'awan haka ma'ana duk wanda ya yi imani cikinsu ya aikata aiki na kwarai ya yi imani da Allah da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki na ƙwarai fala khawfun alaihim waɗannan babu wani tsoro a kansu wala hum yahzanuna kuma ba za su taɓa yin baƙin ciki ba galibi tsoro mutum yana jin tsoron abin da zai zo ne a yaushe a nan gaba ko shi ne fala khawfun din ma'ana a lokacin da mutuwa za ta zo musu to kar su ji tsoron abin da za su je su tarar a lahira sannan walahum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba galibi bakin ciki ana yin sa ne akan me abin da ya riga ya auke wuce amma in ka tuna sai ka yi takaici ma'ana iyalan da za su bari a nan duniya da duk wani abu da za su bari kar su yi bakin ciki a kansa Allah zai kula musu da shi don haka kaga nan duniya barin ta ba fargaba sannan inda za a je wajen Allah a ranar alkiyama nan ma babu tashin hankali ina fata an gane wannan jama'a to wadan wannan ayoyi jama'a wadanda suke amanu allazina amanu sune musulmai an gane wannan wal yahud wal nasara was sabiuna da yahudawa da nasara da sabi'awa su kuma wasu ƙungiyoyi ne na ahli kitabi an gani ma'ana ana nufin cikin waɗannan mutane duk wanda ya imani da Allah gashi da kirista ne amma sai musulunta ya yi imani da Allah ya yi imani da rana ta ƙarshe kuma ya aikata aiki na ƙwarai to wannan babu tsoro a tare da shi sannan ba zai bakin ciki ba haka na wanda ya addinin yahudanci haka na wanda ya zo daga cikin sabi'awa har wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa wannan aya tana magana ne fadin Allah ta'ala cewa man a innal ladina amanu suka ce ai bil lisan suka fadi imani da harshen su cewa sun yi imani mun gani sannan kashe ya ce man amana billah suka ce ai bil qalbi ma'ana yayi imani da zuciyarsa amma abin da ake nufi haƙiƙanin imani man amana billah duk wanda ya tabbatar da imani ya tabbata akan imani a zuciyarsa ya kuma aikata aiki na kwarai to wannan babu tsoro a tare da su sannan kuma ba za su yi bakin ciki ba a wasu malamai ke cewa waɗanda wannan aya take magana tana magana ne akan suwa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullahi ibn Sallam wani shi ba Yahude ne amma sai musulunta an gane wannan gashi da imanin shi ne yahudanci gashi kuma ya zo ya yi imani da me annabi muhammad to sai allah ya ce zai haɗa musu lada guda biyu ladan kasantuwansu yahudawa na kwarai masu imani da allah da rana ta ƙarshe da tsayar da yin aiki da me a taura sannan kuma sai yin imani da manzon allah kaga ɗoriya akan wancan imanin bayan an aiko shi sai zama yana lada nawa kenan lada biyu ina fata an gane to waɗannan yana daga cikin abin da ainihin wato malamai suka ainihin wato ambata a wannan bangare ina fata an gane jama'a yawwa to anan Allah ta'ala yana ba mu labari cewa jin daɗin su da samun kwanciyar hankalin su hanya ce kwaya ɗaya sai dai wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe ya aikata aiki na ƙwarai to duk wanda ya imani da Allah din da rana ta ƙarshe to zai tsira a wurin Allah a ranar kiyama shi yasa ba za su yi tsoro akan abin da za su fuskanta ba a lahira sannan ba za su yi bakin ciki akan abin da suka bari ba a bayan sa nan duniya Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu laka jama'a ya kamata mu sani cewa asali dole ne musulmi ya zama ya yi imani da wa ya yi imani da Allah ya yi imani da wa da rana ta ƙarshe wannan imanin kadai shi kadai zai iya tsayar da kai a gaban Allah an gani amma sai ka haɗa da aiki na ƙwarai kawai cewa ni musulmi ne amma ba ka sallah imani ya yi a aikace imaninka yana nuna ƙarya kake a da'awar da kake shi yasa sahabban manzon Allah suka ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu san barin wani abu na imani barin wani abu na aiki na musulunci wanda karara barin shi kafirci bane kamar sallah mutum ya ce shi musulmi ne amma baya sallah to babu shakka wannan ba za ka imanin sa ba za a kama shi a nemi ya tuba in ya iya kashe shi ya zuna cewa aikace bai yi imani da wannan rukuni na addinin musulunci ne tsayar da mene kenan ba tsayar da sallah ina fata mun gano da jama'a ashe bayan ka yi imani da Allah ka yi imani da rana ta karshe to ana so kuma ka hada da me ka haɗa da aiki na ƙwarai an gane wannan to duk wanda ya wannan to zai samu wancan sakamako wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata a wannan aya fala khawfun alaihim wala hum yahzanuna Allah ta'ala ya ci gaba da cewa لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون saboda wakafin da kai in ka tsaya nan ma'ana za ta canza a fahimta Allah ya saba da shi ضيق النفس eh ضيق النفس ولو كان يبين انك عليك ان ترجع ل- لكي يكون المعنى كاملا لتتم المعنى إن الذين لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل التي حقيقة مرقي القوري بنو إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كما من أيكا مسد من ذني سيدي كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم duk lokacin da aka aika wani manzo da sabanin abin da zukatansu rayukansu suke so na gaskiya sai su karyata shi su bijire masa su yi masa mummunar mu'amala Allah ya ce to fariqan kazzabu wani bangaren za su karyata ne ko ce ƙariya ne wannan sakon da ka aiko ka zo shi wa Allah ƙarya ne ba Allah bane ya aiko ka wa fariqan wani bangaren kuma ya qutuluna kashe annabin za su yi kashe manzon kawai za su yi abin su shi kai ka kula ka je da gaya mana wani Allah ya ce ba wani waye waye in annabi ya iya sai su kashe shi kama annabi zakariya kashe shi suka yi annabi yahya ma kashe shi suka yi ina fata an gane ma'ana aikin daga cikin ayyukan banu isra'il akwai kashe annabawa da suwa da manzanni shi ne Allah ta'ala ke ce mana haƙiƙa mun rike alƙawari da banu Isra'il alƙawari ne wani irin alƙawari ne wannan wa in taqadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah mun ji nawa kada su bauta wa kowa sai Allah na biyu wa bil walidaini ihsana mun ji nawa wa dhil qurba wal yatama والمساكين سنن وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتنزق القورة لألا يركد بنو إسرائيل أن يعني الله تجي مرك القوري تارد بنو إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كما من أيكا مسلما ذني دوت إيماني su kuma yi aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aika musu da shi. Ina fata an gane wannan. Mun karanta a baya, walƙadi a kuzna mita ƙabani Isra'ila, aha, wa ba'atna min humus na ashara na ƙiba. Hakika mun riƙe alƙawari da banu Isra'il, har muka aika musu da wakilai guda nawa guda goma sha biyu wa qala Allah inni ma'akum Allah ce lallai ni ina tare da ku alƙawarin la in aqamtumus salata idan kuka tsayar da sallah wa atitumuz zakata kuka bayar da zakka aha wa amantum bi rusuli kuka yi imani da manzannina wa azzartumuhum kuka karfafe su kuka taimake su wa aqrabtumullaha qardan hasana kuka bai wa Allah rance-rance mai kyau alkawari Allah ce la ukaffiran na ankum sayyi'atikum tabbas zan kankare muku miyagun laifukanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma zan shigar da ku aljannatai waɗanda koramuna gudana a ƙarƙashin su kaga wannan wani ma alkawari ne ina fata an gane wannan da annabi Musa da ya zo littafin at-taura sai suka yi amfani da littafin at-taura sai su yi watsi da ita suna hukunci irin na jahiliya Allah ce ku riƙi littafin Allah ka ce kai mun ba ruwan da littafin Allah ka ji kyale mu nan ma sai Allah ya cewa wa in akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma ataynakum bi quwwa واذكروا ما فيه لعلكم تتقون kace ba za su riƙa ba sai Allah ya ce to ku riƙi wannan littafin sai Allah ya ɗauko wani ƙaton dutse kamar hadari ba aka ɗauko ƙaton dutse a kan su aka cewa ku riƙi littafin nan da ƙarfi ko in sauka muku da duwatsun nan ya murƙushe ku ya kashe ku sannan ka ce to to to mun karɓa mun karɓa inna hudina ilaika Allah mun shiri zuwa gare ka ina fata an gane wannan wasu ba yahude matsiyaci ne duk taɓin da ka bi da shi mana ba zai taɓa yin imani ba ba zai taɓa karkata zuwa ga abin da Allah yake so ba shi yasa kake ganin irin ta'addancin da suke a duniya malam su ba su bari kuma sun shiga gwamnatocinmu da harkokin gudanar da tattalin arzikinmu irin abin da bai kamata a ce kai ka ɗebo na wani kaya fa ba yanzu dan Allah ina farin mutum ina bakin mutum zubin halittar ɗaya ne fatan ɗaya ne yankin da ake rayuwa ɗaya ne tsarin ɗabi'un ɗaya ne ya za a yi ka je ka ɗauko ɗabi tsarin waɗancan ka ce za ka ɗabbaka nan ai ba zai yi ba ko ka ɗauki tsarin buƙaƙen fata ka ce za ka kai turawa zai yi ba zai yi ba tsarin kowa daban ne shi yasa home management ne kawai zai iya managing ɗin ainihin ɗabi'unmu da halayenmu da yanayin tsarin a kawo tsarin da ya dace da baƙin mutum ma a sa tsauraran matakai kuma a dinga bin shi ana mai kulki to sai ya je amma su baro da an ce kawai kaza ya zama doka sai a ce kowa ya kuje ko ana ta bin doka an riga an saba mu a wurin mu kare doka ya riga ya bi jikin mu su kuma can bin doka ya bi me ya bi jikin su to ta ya za a yi a ɗauko tsari irin nasu a ce ya yi daidai kuma da irin namu kaga ba abu bane mai yiwuwa Allah ka tsare mana imanin mu shi yasa Allah ta'ala sai kawo wannan batun cewa hakika mun riki wannan alkawari kai ba wannan ba alkawura Allah ya rika da su an gani ba mai samun wahidin bane almawasiq ne kamar da na ambata mai alkawura ne mabambanta an gani cewa su yi da'a su yi saurari annabawansu su yi imani da su amma malam duk alkawuran nan sun karya su rankata kaf saboda bin son zuciya da bin ra'ayi da gabatar da son zuciya akan shari'ar Allah sai kawayi gari sun ki amsan abin da annaban suka kawo musu suka saba musu suka mai da martani ma ga annabawan don haka kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum duk lokacin da wani manzo ya zo musu da abin da bai dace da abin da ransu ke so ba fariqan kazzabu wani bangaren sai su karyata wa fariqan yaqtulun wani bangaren ma sai su dinga karkashewa anan sai Allah ya nuna maka hoton abin ka bar kana gani ba ce fariqan kazzabu wa fariqan qatalu ba an gane za ka ce yaqtuluna wa fariqan yaqtulun wani bangaren suna ta karkashewa kamar kana gani da idonka gashi nan ana kashe annabi daga cikin annabawa hadisi hadisi ko ingantacce da ya tabbata a cikin muslim imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa waɗanda suka fi kowa tsananin azaba a ranar alkiyama akwai mutumin da ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi nabiyansu sai wanda yake jagora akan bata kina kaga duk wanda annabi ya sa hannu ya kashe shi ya fi kowa tsananin azaba haka nan wanda ya sa hannunsa ya kashe annabi ya fi kowa tsananin bala'in azaba a ranar kiyama sai jagora akan bata wanda ya san bata yake kiran mutane a kai amma saboda yana dan samun dan wani abu saboda son zuciya ya ki ya bar wannan abin ya ci gaba ya ki ya bi hanyar Allah sai na uku wa mumassilun min al mumassilin mutumin da ke yin mutum mutumi ko zane in dai drawing ne za ka yi da hannunka ka zana hoton wani maciji ko wata tsuntsuwa ko wani mutum ko wani abu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mai wannan yana da tsananin azaba a ranar alkiyama a hadisin a hadisin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a zo da waɗanda suka dinga yin zane irin na Allah a duniya Allah yana cewa aha ku zo min da waɗannan da ke kwaikwayon halitta na ku ba su abin da suka zana su gani za su iya busa musu rai haka za a ɗebe su a kai su gidan wuta a ce musu uhyu ma khalaqatum ku busawa abinda kuka halitta rai Allah ya kuma ba za su iya ba ana dukan su ana cewa ku busa musu rai kuma ba za su iya ba kaga azabin ba mai kare bai nan nan nan kusa Allah ka tsare mana imanin mu laka Allah ta'ala sai ga kantar da mu wannan cewa ainihin wato waɗannan mutane haka suka dinga yi fariqan kadzabu wani bangaren suna karyatawa wa fariqan yaqtuluna wani bangaren kuma suna karkashe annabawan Allah Allah ka tsare mana imanin Allah ta'ala ya ci gaba da cewa
وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم Mm.
ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم Mm.
والله بصير بما يعملون Allah ta'ala ya ce wa hasibu Allah ta kuna fitna amma ba su duk da wannan aika aikin da suka yi na na- na barna suna ɗaukan cewa suna tsammanin cewa Allah ta kuna fitna ba zai zame musu wata fitina da jarrabawa ba duk da aikin da suka yi Allah ta fa'amu wa samu sai suka makance kuma suka kurumce thumma taba Allahu alaihim sannan sai Allah ya karɓi tubansu thumma amu wa sammu kathirun minhum sannan kuma suka ƙara makancewa karo na biyu suka ƙara kurumcewa da yawa daga cikin su wallahu basirun bima ya'malun haƙiƙa Allah ta'ala mai gani ne game da abin da suke aikatawa jama'a ina fata mun gane wannan wannan bangaren Allah ta'ala yana nuna mana irin abin da ya sami waɗannan mutane ne ma'ana su yahudawa sun kashe annabawa sun kashe manzanni sun nauka sun ci banza babu wani abin da zai biyo baya Allah ta'ala ba zai kama su da azaba na wannan abin da suka aikata na gunya aiki ba an gane wannan sun ɗauka saɓansu da ƙaryata annabawansu da kashe su sun ɗauka za su ci gaba tafiya akan wannan batan ba matsala sai Allah ce fa'amu sai suka makance wa sammu suka kurumce ga barin gaskiya duk inda ka gaya ba yahudi gaskiya ba zai iya karbarta ba duk yadda ka nuna masa abin da yake zahiri baro baro malam ga idanu amma ba zai iya gani ba kamar yadda malam aliyu na manji yake faɗa ko Eh, me yake cewa ma Aha. in zuciya ta yi makanta ganin ido bai yi fa'ida ba ko ko a dama asali akwai ganin zuci akwai kuma me gani na ido ganin zuci shi ne ake ce basira ganin ido shi ake ce magani ina fata an gani aka ce wane yana da basira ma'ana yana da ilimi a zuciyarsa wanda Allah ya kimsa masa a zuci wane yana gani shi kuma yana iya ganin abu ne kawai a haka amma bai san hikimar da ke cikin wannan abin ba ya za a sarrafa ya za a yi hikima yin kaza bai da wani hikima to sai Allah ta'ala ya kaddara musu suka makance suka kurumce gabarin karban gaskiya thumma taba Allah alaihim sannan sai Allah ta'ala ya karbi tubansu yayin da wasu suka ce ya Allah mun tuba ina fata an gane wannan suka ce waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasana inna hudna ilayk ya Allah ka rubuta mana kyakkyawa a duniya ka rubuta mana kyakkyawa a lahira inna hudna ilayka lalle ya Allah mu dinnan mun shiri zuwa gare ka da suka tuba zuwa ga Allah thumma taba Allahu alaihim sai Allah ya karɓi tubansu thumma amu wa sammu kathirun minhu sannan waɗanda suka ci gaba da zama akan wannan tsari na mummunan ɗabi'u da halaye da saɓawa annabawa da manzanni sai suka tsara makancewa suka tsara kurumcewa da yawa daga cikinsu ina fata an gane ma'ana ana nuna maka ‘yan kaɗan ne daga cikin yahuda suka tuba suka daina wannan tsari na yahudanci da kangara amma mafi yawan su sun ci gaba da zama akan wannan tsari nasu don haka wallahu basirun bima ya'malun Allah ta'ala mai gani ne game da abin da suke aikatawa zai sakan kawo kowa da irin abubuwan da ya aikata na mugunyar aiki Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu jama'a nan wasu daga cikin malaman tafsiri suna ambatan cewa fadin Allah ta'ala fa'amu wa fammu thumma taba Allahu alaihim sun makance sun kurumce Allah ya ce wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi Allah ce mun hukunta wa banu Isra'ila a cikin littafin At-Taura cewa la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi barna a bayan ƙasa sau biyu wa la ta'alunna uluwan kabira kuma za ku sami rinjayi rinjayi wanda yake mai girma Allah ce thumma radadna lakumul karrata alaihim sannan Allah zai maida wannan nasaran akan wasu mutanen da ba su ba ina fata an gane wa amladnakum bi amwalin wa bayin wa ja'alnakum akthara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah ce kun kyautata dan kanku wa in asatum falaha in kun munana ma dan rayukanku amma ce fa idza jaa wa'dul akhirati idan fa lokaci alkawari na ƙarshe ya zo liyasu'u wujuhakum fuskokinku za su yi baƙaƙe وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة كما وأن النفكرين جاي أكنكو نصارى بخت نصر ذات أن أنامكو بلاء عذابة نفت من قالوا أنه so haka Allah ta'ala ya dinga yi in sun yi barna suka tuba sai Allah ya karbi tuban su amma sai dai yan kaɗan ne suka amsa suka suka tuba amma ana nan ana nan kuma sai aka ƙara samu sun ƙara yin barna to Allah kuma sai ya ƙara turo ta rindinan su ɗanɗana musu bala'in azaba ai ƙarshen abin da ya faru na holocaust da abubuwan da ya faru na kisan yahudawa a duniya wanda adolf hitler ya yi an gane da sauran ainihin waɗanda suka nan kashe yahudawa ai irin wannan abin ne sun dinga barna a duniya sun samu dama akan mutane yayin da allah ya bai waɗancan bayin nasa kuma dama suka dinga ɗanɗana musu bala'i a 1947 aka ɗebo su a jiragen ruwa suna ruwan sanyi haka suna makyarkata aka kawo su yankin Falasɗinu to shi maka kuɗin ba su wurin zama a nan ko a samu su ɗan abin nan za a zauna lafiya za a zauna lafiya suna zama suna yin ƙarfi suna yin ƙarfi suna yin ƙarfi suka fara mamayan wurare suka fara yaƙan mutanen yankin shi ne fa har yau aka wayi gari sun mamaye yankin gaba ɗaya yankin gazan da ta rage ma sun ce sun shafe ta sun yi wata ƙatuwan map har zuwa cikin garin madinan manzon Allah sun ce har inda masallacin manzo Allah yake garin su ne saboda haka wannan yakin da ake yi ba wai kawai zai tsaya a nan Falastini bane zai shiga ba zai shiga wani yanki na kasan Iraki da wani yanki na Syria da wani yanki na kasan Lebanon har sai sun yi conquering wannan yankin gaba daya sanin za su tsaya da wannan bannar tasu kakka dauka Falastina kai ake wannan abin a'a ni na kalli bidiyon da ɗaya daga cikin suke magana kuma har da map din ma ya nuna a wani interview da aka yi da shi cewa suna nan sun kujirta kuma za su yi wannan aiki kai musulmi da ka taimaka wa dan uwanka kai ma naka zai zo kanka ai ko kuwa saboda haka wannan ba maganan wai ana kashe wasu ƴan tsirarin mutane bai ne marasa gata magana ne na duniyar musulunci ta yi taro gaba ɗaya ta haɗa kai gaba ɗaya ta yaƙi waɗannan mutane ina fata an gane wannan shi yasa Allah ta'ala kashe shi asaru asaru rabbukum an yarhamakum ana sare ubangijin ku ya ji kanku amma fa wa in udtum udna in kun ƙara dawowa da aikata barna mu ma za mu ƙara dawowa da azabtar da ku in ji Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala yake ba da labari game da Yahudan a suratul A'raf yake cewa wa in ta'adhana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasubuhum su'al azab Allah ce ka tuna yayin da ubangijin ka yayye kuwa yayi shela cewa la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyama Allah zai dinga turo wa Yahudawa har zuwa ranar alkiyama man ya sumuhum su al'azab wanda zai dinga ɗanɗana musu bala'in azaba. Saboda kun gwanan ɓannin da suka yi abin ya kusan zuwa ƙarshe. Duk wanda ya san tarihin duniya, a shekara ta nawa daular musulunci ta faɗi, daular Usmaniya da ke ƙasan Toki, kun manta ne, ko? Ina ganin ai ba ya ba ku biyan tarihi ba ne, kun sani. wace shekara ce daular Usmaniya ta ƙasan ƙasar Turkey ta faɗi ne a 1924 1924 daga 1924 zuwa 2024 shekara nawa shekara nawa shekara 100 to akwai hadisi ingantacce a cikin sunan Abi Dawud wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ra'si kulli mi'ati sana a saban kowace shekara ɗari da za a yi a duniya Allah zai tayar da wani mujaddadi wanda zai sabunta addinin musulunci a duniya ya zama musuluncin ya ƙare rinjaye a ko'ina na tsawon shekara ɗari kafin daular ta ƙara rushewa kuma to lokacin yanzu ya yi yasa muna muku bishara cewa wannan abin da Yahudawa suke yi da izinin Allah ya zo ƙarshe tun da kaga abin ya fasu a duniya duk hatta arnan ƴan uwansu kiristoci da sauransu suna cewa ba sa goyen bayan wannan abin ka kalli kasashen su kullun a cikin zanga zanga ake cewa ba a yadda ba hatta Amurka Joe Biden wannan matsiyacin mushrikin dan banzan ba Yahudan nan shi kansa sai da ya koma yana cewa to a wurin campaign din shi yana faɗa a majalisa yana cewa ya lura cewa yakin nan da ake yi ana cewa za a ga ƙarshen bayan Hamas ne kasan su bai hude dan iska ne yanzu cewa suke su suna yaki da Hamas ne ba suna yakan mutanen bane to ƴan Hamas din ba a garin su suna cikin ramuka a ƙasa a bisa ƙasar ramukan mana ba za a iya ba don haka sai a koma ana rushe gidajensu a ce ai ana ƴan Hamas ne sai a ce ai an ga sun bulla a gari kaza ai sun bulla a gari kaza ba a ganin su kana yaƙi da mutumin da baka ganin shi baka san shi ba wannan yaƙin fara suke jama'a wallahi ƙarfin zuciya ne kawai amma ƙarfin nan ƙarfin ya riga ya kare tattalin arzikin su wannan yaƙin da kake gani suke yi to america suka dinga ba su ton ton ton na bamabmai wanda ake wanda ake tallugude a nan yankin gaza kamar ka ce ana maganin cewa ya kai kusan 13,000 tons amin aiki da nuni wai kun san ton kuwa kun san ton nawa ne ton din masara na'am buhu goma kilogram nawa ne 1000 kilogram to kai 1000 times 13000 trillion nawa kenan tirela nawa na bababamai aka bada aka je aka dinga jefa wani yanki na Gaza ka duba dan yankin ba tausayi ba komai to idan ka lura da kyau zaka ga wa'adin Allah ya riga ya cika barnata ta riga ta kai iyaka ina fata mun gane muna nan da ku waɗannan mutanen da kuka an raina in Allah ya ga dama a cikin su zai fitar da wannan mujaddadin sai an wayi gari duk ƙasashen musulmai duk duniya kowa yana jin maganarsa sai kuma ya bi umarninsa alƙawarin Allah ne ka zuba ido ka gani inda dan ta mu ne mu musulmin da muke kiran kan musulmai wallahi wannan abin ba zai faru ba me yasa saboda dama manzon Allah ya gaya mana yushaku an tatadaa alaikum al-umam kama tatadaa al-akalatu fi qas'atiha yace al'umman duniya sun kusa su yi muku ƙawanya su zagaye ku su yi ta kai muku hari ta ko'ina irin yadda ƙatti suke zagaye kwano ko farantin da aka zuba abinci kowa yana ɗiba yana ci ya ce haka kafarin duniya su dinga muku sai sahabai suka tambayi manzon Allah ka ce ya rasulallah awa min qillatin nahnu yawma idin yanzu manzon Allah ƙarancinmu ne yasa za a dinga mana wannan cin kashin a wannan lokacin a duniya manzo Allah ya ce a bal antum yawma idhin kaseer cha a wannan lokacin kuna da yawa walakin sai dai ghusaa'un ka ghusaa'is sayli gaba ɗayan ku taran shara ne irin taran sharan da ruwa yake ɗebowa ya zuba a cikin magudanar ruwa sai manzon Allah ya ce ولينزعن الله في قلوبكم في قلوب عدوكم المهابة wannan kwarji da kuke da shi din nan Allah sai ya tafiyar da shi daga cikin zukatan makiyanku an waye gari ba sa kallon idan musulmi su ji tsoron shi ba ka da wata mamartaba da an kalle kawai sai a gama da kai ina fata an gane wannan Allah ya ce kuma za a sanya muku wulakanci a tare da ku sahabai suka tambaya ya rasulullah menene wannan wulakancin da raunin da zamu samu sai manzo Allah ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut san rayuwar duniya da kuma kin mutuwa dama tunda Allah ya halici rayuwa haka sunna take dole wasu su mutu dan wasu su rayu yayin da kuka ce a a wallahi tallahi ni bana son mutu tab ya zan shiga saboda wani ya rayu ni in shiga mutu to dukkan ku sai an kashe ku ranka ta kaf sai an kama ku kaman kaji ana kashe na farko har zuwa kan na ƙarshe kuma wallahi ba za ku iya komi ba waɗannan abubuwan guda biyu ka duba ƙasar Saudiya yau yadda wannan yare yake jujjuya ta ya canza mata tsari gaba ɗaya yau an waye gari har za a yi bikin ya kyau wai Saudiya ma suna da wacce za ta yi ta wannan fitan tsirara wai ta contest din ya kyau a duniya eh duk da malamai da karantarwa da abubuwa da ake amma su masu mulkin ba haka suke ba har yanzu a duniya ba ka da ƙasan da ake riko da addini kamar Saudiya babu shi amma jagororin sun koma sun koma ƴan bin baran da Yahudawa abin da suke so kawai shi za su aikata abin da suka ga dama shi za su yi yanzu akwai wani birnin da aka ce za a ƙirƙiri wannan birnin idan aka ƙirƙire shi zai zama wurin buɗe ido za a yi beach za a jawo bish na ruwa a dinga zuwa mata da turawa suna zuwa suna wannan harkan bude yawon bude ido din za su dinga zama dan bikini dan wannan dan kayan da nono kawai ke rufewa sai farjin mace shikenan za a bude wannan kamar yadda aka bude stadium a Riyadh da sauran wasu garuruwa aka bude stadium na yin kwallo da yin boxing da yin abubuwa da yin wrestling duk waɗannan abubuwan gashi wannan yaron ya kawo wai suna son su nuna wa mutane ai su musulunci da suke yi wai musulunci ne wanda babu tsatsauran ra'ayi a ciki wai kokarin rajin a sassauta wa mutane tsatsauran ra'ayi ne na addini an riga an wanke kwakwalensu gaba ɗaya shine abin da jagororin suke yi to dama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce cewa a ƙarshen duniya za a dinga samun ƙazfun wa khasfun za a dinga samun ainihin wato wani irin bala'i ruwan duwatsu Allah zai dinga ma wasu garuruwa wa khasfun da kuma girgizan ƙasa don haka duk garuruwan da ake wannan barnan jama'a wallahi tallahi ana nan za ka dinga ganin irin waɗannan abubuwan na faruwa da irin waɗannan yankunan ina fata an gane wannan wannan alkawari ne Allah cewa idan kun canza kuka koma kuna aikata irin waɗancan miyagun ayyukan to Allah ta'ala shi ma sai ya canza muku ta hanyar halakar da masu aikata irin wannan ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wannan bayanin a hadisi wanda yake ingantacce don haka duk wanda yake ganin cewa alƙawarin Allah ba gaskiya bane to yayi tsiyatakun yayi duk abin da zai yi ya gani wallahi Allah sai ya ga bayansa ina fata mun gane wannan hadisai ne wanda suke jama'a ingantattu waɗanda ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yake waɗannan bayanan hadisai ne kuma ingantattu cewa inna bayna yadayi sa'a tsakanin tashin alkiyama za a sami irin waɗannan a hadisin da imamu tabarani hakim suka rawaito har manzon Allah yana cewa abin zai dinga faruwa ne har yana ce masahabin nan in wannan abin ya faru ka guji yankunan stadium stadium duk wurin da ya zama stadium ne aka gina ka nisanci wannan wurin duk inda ya zama bakin ruwa ne ake zuwa ake shakatawa ka nisanci wannan wurin waɗannan bala'ai za su dinga aukawa irin waɗannan yankunan gaba ɗaya ina fata an gane wannan jama'a alƙawari ne Allah subhanahu wata'ala ya cewa abin zai faru kuma la mahalata jama'a wannan abin sai ya faru don haka alƙawarin Allah gaske ne jama'a duk lokacin da bawa yake ganin cewa kamar musulunci bai mar gata ba to wallahi ba shi da gatan da ya wuce addinin musulunci imana fata mun gane wannan ba ka da gatan da ya wuce addinin musulunci zaka jama'a yana da matukar muhimmanci ya zama mun kiyaye waɗannan abubuwa da ake gaya mana in za ka ba Allah kawai ka ba Allah jama'a mun gane wannan amma an kace kai za ka dinga za ka dinga yi addinin musulunci a sharon tsuntsaye ne wallahi ba za ka yi labari ba jama'a ba za ka yi labari ba Allah ka tsari mana imaninmu da ka yi jama'a kun ji wannan batu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yawwa ga hadisin nan kamar yadda yake daga imrana dan husain yake cewa yakunu fi ummati qadfun wa khasfun wa maskhun a cikin al'ummata za a sami qadfun shine Allah ya dinga yi wasu yankunan ruwan duwatsu wa khasfun da girgizan ƙasa wa maskhun kuma Allah zai dinga jirkita halittar wasu mutane wasu su zama buroyi wasu su zama aladu wasu su zama abubuwa iri-iri in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata mun gano jama'a wannan abun kuma tabbas ne an riga an kawarta cewa wannan abun jama'a sai ya faru a to annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin bayan yayi wannan bayanin shine sai yake ma shi wannan sahabin bayani akan abin da ya kamata ya kiyaye idan irin waɗannan abubuwan sun faru cewa idan irin wannan abin ya faru babu shakka akwai matsaloli iri-iri wanda mutane za su samu kansu akai to sai suka tambaya sai wani ya ce ya rasulullah ya manzon Allah wai wannan abin da kace mana zai faru yaushe ne zai faru mata ya rasulullah a yaushe ne wannan abin zai faru sai manzon Allah ya ce idza zaharatil qiyan idan yan mata mawaka suka fito suna yawan yin waƙe-waƙe ana yin rawa da waƙe-waƙe da kiɗe-kiɗe wal ma'azif idan ka wayi gari kiɗa ya game ko ina a duniya wa sharibatil wa shuribatil khumur aka dinga shaye-shayen giya to wannan abin zai fara faruwa da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaga hatta kasashen da suke ganin su musulmai ne in dai ba su kiyaye wannan ba to tabbas waɗannan abubuwa zai faru da su Allah ka tsare mana imaninmu yanzu ku faɗa min menene baya faruwa a cikin abubuwan nan me bi faru ba an ƴan matan nan mawaka babu su babu me saura me shan giya akwai lokacin da shaye-shaye kamari kama wannan lokacin ba wai maganan wai sai ba burkutu ake nufi ba ba burkutu ba duk wata kwaya da za a sha duk wani wiwi da za a sha duk wani shalusho da za a sha duk wani abin da zai zama yana lalata hankali da tunani shi ake magana ana wanne ne ba wanne ne ba kuma jama'a wallahi alƙawarin Allah gaskiya ne Zaka hatta su waɗannan Yahudawa da suke ta'addanci sun ɗauka cewa ai ba wata fitina za ta same su Allah ya ce fa'amun wa sammu sai suka makance suka kurumce thumma taba Allahu alaihim sannan Allah ya karbi tuban su thumma amu wa sammu kathirun minhum sannan da yawa daga cikin su suka makance suka ainihin wato lalace mafi yawan suka ƙara kurumcewa suka ƙara ainihin wato a kurumcewa sai Allah ta'ala ce wallahu basirun bima ya'malun lalle Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abin da suke aikatawa Allah ka tsare mana imanin mu sai Allah ta'ala ci gaba da cewa لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم mm.
وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم Mm.
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة Mm.
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار Mm.
وما للظالمين من أنصار
Allahu akbar Allah ta'ala ce laqad kafara laqad kafara haƙiƙa sun kafirta kamar wani ya tambaya su waye alladhina qalu waɗanda suka ce inna Allah huwa al-masih ibn maryam ai Allah ma shine isa dan maryamu Eh, shi Allah ma shi ba fa dan Allah ba a'a sun ce ma isa dan maryamu kawai allah ne wa qala almasihu shi kuma annabi isa dan maryamu cewa yayi ce musu yayi ya bani isra'il ya ku bani isra'il u'budu allah rabbi wa rabbakum ku bauta wa allah ubangijina mahaliccina mahaliccinku innahu man yushrik billah yace musu lallai tabbas yadda lamarin yake duk wanda ya haɗa Allah da wani a wurin bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna haƙiƙa Allah ya haramta mar shiga aljanna wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wutar jahannama wa ma lizalimin min ansar kuma azzalimai ba su da mataimaka to da wannan ayan ne suka samu wasu daga cikin musulmai wai ba a ce ma wai kafiri arni kun ga ce mutum arne sai ya ce maka wai shi ba arne bane shi ai yana da littafi to ai qur'ani ne mu yace mana kai arne ne laqad kafara ko da manyan baki laqad kafara haka Allah ya ce haƙiƙa sun kafirta sun zama arna suwa allazina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam wadanda suka ce isa dan maryamu shine Allah ma alhali wa qala almasihu shi kuma annabi isa ce musu yayi ya bani isra'il kaga an tura shi ne zuwa gare su yace musu ya ku banu isra'il u'budu allaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku ni ba Allah bane ba kuma dan Allah bane ba kuma ɗayan ukun alloli bane innahu man yushrik billah ku sani duk wanda ya haɗa Allah da wani a wurin bauta فقد حرم الله عليه الجنة تبس ألا يا هرم تامر شقاء الجنة سيديك أنا شقاء وما أواه النار مكو مسأتك وتا وما للظالمين من أنصار حقيقة الظالمي باسد متي مكارنا القيامة جماعة ونن آير tana daga cikin ayoyi mafiya tsoratarwa game da hadarin shirka da Allah ku duba zancen da Allah ya ce innahu man yushrik billahi bai ce fa ma'awahu nar ba ce faqad harrama Allah tabbas haƙiƙa Allah ya haramta mar shiga ina aljanna ina ne makomarsa wa ma'awahu nar makomarsa wuta kun babu ranar fita wa malin zalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaka a gaban Allah a ranar alkiyama saboda in an je lahiran za su dinga lalibe ina wanda muka bautawa ina suke ina suke Allah zai ce wa yawma yunadihim ranan da za a kiraye su waɗanda suka bauta wani Allah a ce da su aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun wai ina waɗannan ababan bautan da kuke haɗa ni da su a wurin bauta a nan gidan duniya na fata an gane wannan sai Allah ya ce qala allazina haqqa alaihimul qawlu waɗanda zancen azaba ya tabbata a kansu za su ce rabbana ya ubangijinmu ha'ula'i allazina aghwayna waɗancan ne suka batar da mu suka ce mana aiwa na Allah ne muka bi aghwayna hum kama gawaina Allah kai ma ka halakar da su irin yadda suka halakar da mu tabarra'na ilaik ce Allah mun barranta zuwa gare ka su waɗanda aka bauta kenan a ce ma kanu iyana ya'budun a Allah ba mu suka bautawa ba kai ka ji zai kala mun ƙarya ba ruwana alƙuran ba ni suka bautawa ba wallahi tallahi ba su bauta mana ba sai waɗanda suka aka fasa su ce kai ma cin dare da rana kun dinga mana kuna ce mana ai mu yi kaza ai kaza ba shirka bane ai kaza ma ibada ce ce mu din ku ce a ƙarya dama ce ku yan iska ne sai su waɗanda suka batar da su su ce ku yan iska ne sai wanda aka batar su ce kai ya Allah ka tsine waɗannan mutanen Allah ka musu azaba ninkin baninkin baninkin din wanda zaka yi mana sai Allah ya ce ina likullin dhi'fun kowanne sai yana da ninkin baninkin din azaba walakin la yash'urun sai dai ba su sani ba babu ruwan Allah don haka kada wani ya ja ka kan shirka ka ce ai in an je lahira ce to ni ka zo ma ka kama ni Allah zai ce da su ku je ku kirayi wa qila du'u shuraka'ahum Allah zai ce da su ku kirayi waɗannan waɗanda kuke bautawa din ba Allah ba Allah ce fada'uhum za su dinga kiransu ina wane wane zo mana ba ku muke bautawa ba za su dinga kiransu a ranar alkiyama fada'uhum in sun kira su falam yastajibu lahum ba za su amsa musu ba wa ra'aw al'azab kuma za su ga azaba da idanun su baro baro za su ta nadama law annahum kanu yahtadun ina ma da sun kasance suna bin tafarkin shari'a kenan kaga ranar alkiyama thumma yawm alqiyamati يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين أو نور الله كتوى سنرانا القيامة ساشنكو زي دنك كافة ساشي ساشنكو زي دنك لأنت ساشي أما كما قبات ينكو مكومركو تجهنم وما لكم من ناصرين سنن باكو دمتي بكي ai za ka ɗan ji sanyi-sanyi in aka ce maka ai wani zai taimake ka da haka duk wanda zai ce maka wai shi zai taimake ka ya tsallakar da kai ya sa ka aljihu ya sa ka a ina a aljanna Allah ce wa mali zalimina min ansar in dai kai zalunci wallahi baka da bace bace Allah ya riga ya kai shakku mala wa malakum min nasirin ba ku da mataimaki inji Allah wani kuma ya rena ma wayo ya ce ya sa ka aljihu ko ina za a samu telan kowa ya mai sai da yadin uhu annabawa da manzanni kowa tsirara zai tashi kai inda ma abin ya fi ƙara auki da loba hanna na aisha take cewa ya rasulallah yanzu haka za a tashi siriki na kallon siriki ya ce ke aisha abin ya wuce nan bala'in ya wuce nan ba maganin wani ya kalli tsarikin wani ba ta tsariki ake ba ana maganin nafsi nafsi ne ana maganan kowa ya samu ya tsere da ransa ba maganan wai wane da wane ba a'a ba wannan zancen Allah ka tsare mana imani to jama'a kun ji Allah ya ce wa malil zalimina min ansar azzalimai ba su da mataimake a gaban Allah a ranar alkiyama Allah ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala ci gaba da cewa لقد كفر الذين قالوا إن الله فارغ ثلاثة وما من إله إلا إله منهم عذاب أليم Allah ta'ala ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha hakika waɗanda ke cewa Allah ɗayan uku ne an gani Allah ɗayan uku ne su ma sun kafirta wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta sai abin bauta guda ɗaya tilo wa in lam yantahu amma yaquluna in ba su daina faɗin wannan zancen da suke faɗi ba, la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim haƙiƙa tabbas zai shafi waɗanda suka kafirce daga cikinsu azaba mai raɗaɗi Allah ya ƙara dawa karo na biyu can ana magana ne akan masu cewa Isa ɗan Maryam shine wa shine Allah yanzu an gama da waɗannan yanzu an zo kan kuma masu cewa one in three masu trinity cewa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Allah ce to masu faɗin wannan ma sunansa arna sun kafirta. Laƙad kafara, laƙad kafara allazina qalu inna Allah thalithu thalatha da babban baƙi Allah ya kira, haƙiƙa sun kafirce waɗanda ke cewa Allah ɗayan uku ne. kazan su a lissafin kiristoci 1 divided by 3 equal to 1 kun gane zancen kuwa ɗaya a raba shi uku suka ce kuma ɗaya ne yanzu aka samu abu ƙwaya ɗaya ka raba shi kashi uku nawa zai zama ban ji ba eh uku zai zama a ɗaya a kasa shi kashi ɗaya biyu uku shi ɗayan nawa zai zama a tsakayin lissafi kaji fraction zai zama yi ba fraction zai zama ba eh nawa ne wani over three zero point nawa eh zero point three to amma sun ce one su a ƙa'idar lissafin su ɗaya ne ma'ana sai ka ce wancan uba shi wanda halicce su daga eh to amma kuma akwai ɗa ko bayan ɗan akwai ruhu mai tsarki shi ma duk Allah ne ruhu mai tsarki Allah ɗan Allah Allah shi ma uba Allah kaga wannan abin nasu yayi muni amma fa duk da wannan jama'a gwara wanda ke cewa Allah ɗayan uku ne da mai cewa komai Allah ne ko kuwa ko ba a samu ana samu suna ma faɗin la ilaha illallah yana ce maka masu la ilaha illallah ce maka aishi amma komai Allah ne kuma Allah komai ne to kaga me wannan aqidan da Allah ya ce laqad kafara ya foncin imani koko shi ya takaice Allah a abubuwa guda nawa guda uku shi kuma wannan cewa yake komai Allah ne to kaga babu yadda za a yi abin ya zama daya ko akwai babu yadda za a yi to shi yasa dole mutum ya dinga kallon abubuwa jama'a da kunni irin na basira ya rika yin dubi zuwa ga yadda al'amura ke gudana Allah ta'ala nan yazo yace laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha masu wannan aqidar su ake cewa al-marqusiyya suwa ne al-marqusiyya an gane ai eh su kiwa suke allolin guda uku ne suna yin tarayya ne to cikinsu ma akwai masu cewa Allah Allah Isa Allah Maryamu ma kuma Allah Allah ya samu gani akwai masu wannan aqidan banda masu cewa Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki akwai kuma al-marqusiyya masu cewa Allah Allah annabi Isa Allah mahaifiyarsa ma Allah mun gane wannan ai kala biyu ne su to kowanne su Allah ce laqad kafara hakika sun kafirci Allah ma yace wa illam yantahu wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta sai abin bauta kwaya daya tal wa illam yantahu amma yaqulun in basu hanu gabarin abin da suke faɗa ba la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim lallai zai shafi azaba mai raɗaɗi za ta shafi waɗanda suka kafirce daga cikinsu suka ƙin imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Dalilin da ya sa kenan Allah zai wa annabi Isa ta tsiya a ranar alkiyama. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ينزكيني annabi isa kai ne ka ce wa mutanenka su riƙe ka kai da mahaifiyarka a matsayin ababen bauta ba Allah ba annabi isa zai ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah kai kaɗai ne abin bauta ma yakunu li an aqulu ma an aqula ma laysa li bihaq bai dacewa gare ni in faɗi abin da ba gaskiyar da ka nuna min ba in kuntu qultuhu faqad alimta yo Allah in na faɗa ma ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke raina wala a'lamu ma fi nafsik amma Allah ni ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin abin da yake boye ma qultu lahum illa ma amartani bihi ban gaya musu komai ba sai abin da kace min in gaya musu an i'budullaha rabbi wa rabbakum cewa ku bauta wa ubangiji na wanda ya halicce ni kuma ya halicce ku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim matsawon lokacin nake tare da su abin da nake kenan amma Allah falamma tawaffaitani yayin da ka dauke ni kunta antar raqiba alaihim kai ne mai kulawa da al'amarin su kaga zance ya kare ashe Allah yayi wannan tsiyan ne saboda su waɗancan kar su dauka abin da suke kai menene gaskiya ne ina fata mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ce afala yatubuna أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم Allah ya ce afala yatubuna ila Allah yanzu masu wannan aqidar ba za su tuba zuwa ga Allah ba wa yastaghfirunahu kuma sai nemi gafaransa wallahu huwas samiul alim wallahu ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jinƙai ne ina fata mun gano wannan jama'a Allah ta'ala ke ce da su yanzu ba za su tuba zuwa ga Allah ba su nemi gafaran Allah Allah mai gafara ne mai jinƙai bayan sun ji labarin cewa abin da suke kai kafirci ne amma sai dai inda raban shan duka bari ba ta magani ko kuwa wasu za su ce su akan haka za su rayu kuma haka suka yi imani kuma ba su taɓa janyewa ba don haka akwai mutanen da Allah ta'ala ya halicce su dama kawai don wuta ta cinye su Allah ka tsare mana imaninmu in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi faɗin Allah ta'ala mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul abinda muka fara daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka datar da mu na akhiran duniya da lahira jama'a gobe Allah ya kai mu a zo da wuri saboda akwai ziyara da za mu tafi bayan mun tashi karatu da ainihin Dr. Abdulkarim akwai da zai je ziyara gobe insha Allah ta'ala su mun yi magana cewa za mu fara karatun nan insha Allah ta'ala hudu da kwata gobe insha Allah hudu da kwata an gani sai mu samu tashi karfe biyar daidai da izinin Allah to dan Allah sai a zo da wuri mu samu gama da wuri dan mu samu ji wannan ziyara Allah ta'ala ya datar da mu Allah ta'ala ya dace da akhiran duniya da lahira ya dauki rayukan muna musulmai Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi dukkanin abinda kake badawa na kyautayi a wannan wata na gafara da jin kai da yanta mutane daga wuta zuwa aljanna Allah ka sa muna daga cikin wanda zamu samu wannan alheri Allah ka sa muna daga cikin wanda zamu samu wannan albarka Allah ka dace da mu da akhiran duniya da lahira ka tsare mu ka tsare mana zuriyar mu Allah muna neman tsarin ka daga kafirci da talauci da azaban kabari Allah kai mana katangan karfe da kafirci da talauci Allah kai mana tsari daga azaban kabari Allah ka datar da mu ka kuma sanya mu daga cikin masu kira zuwa ga sunan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah karba mu dukkanin kyawun ayyukan mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ga wani bawan Allah ya kawo kayan marayu Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa buɗi Allah ya ƙara wa zuriyarsa albarka